الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha uku ne ko sha uku ga watan zulƙida hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1440 bakwai daidai da ɗaya ga watan biyar miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mominai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro da cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin jami'ul littafin jami'ul tirmidhi na abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 28 a cikin wannan littafi mun shiga cikin kitabu salati an rasulillah sallallahu alaihi wasallam mun karanta babin farko babin da ya zo na bayanin lokutan sallah daga annabi sallallahu alaihi wasallam 29 darasi na 29 ko na'am mun karanta hadithi mai lamba ta 149 inda a cikin hadithin mun ji inda annabi sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibrilu ya limance shi har sau biyu kuma a ranar farko ya zo ya sallace ya wato ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam limanci ya jagorance shi a sallah kowace sallah sai ya zo a farkon makutarinta a rana ta biyu kuma sai ya zo a ƙarshen makutarin bayan ya zo kwana ɗaya da na biyu sai yake cewa walwakatu fi ma bai da hadainil wakatai mun karanta hadithi na 150 wanda shi ma kusan yana ba mu bayani game da lokutan sallah daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai babi na biyu shi ma mun karanta hadisi na 151 shi ma dadi yana bayani game da lokutan sallah babi na uku shi ma hadisi na 152 da babi na hudu a hadisi na 153 babin da ya zo na wato yin sallar asuba da sauran ragowar duhun dare ma'ana yin sallar asuba a farkon mukutarinta falalar hakan mun karanta a cikin wannan babi a ƙarƙashin wannan hadithi na 153 sannan mun karanta babu ma ja a fil isfari bil fajr babin da ya zo na al isfari bil fajr har ma mun tattauna maganganun malamai me ake nufi da al isfari bil fajr shin ana nufin kar a yi sallar asuba da wuri a jinkirta ta ko kuma ana nufin a yi sallar asuban da wuri amma a ja karatun ya yi tsawo ta yadda kafin a idar da sallar zai zama gari ya yi haske wanda wannan shi kusan abinda malamai suka faɗa kenan game da ma'anar hadithin ko ma'anar babi qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi ta'jil bi dhuhr babin da zai yi bayani na gaggauta sallar azhar qala haddathana hannad ibn as-sari qala haddathana waqi'un an sufyana an hakim bin jubair an ibrahima an al-aswad عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر قال وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب بن وخباب وأبي برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمره قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه قال يحيى وروى له سفيان وزائدة ولم ير يحيى بحديثه بأسا قال محمد وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الزهر قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وهو أحسن حديث في هذا الباب وفي الباب عن جابر أبو عيسى الترمذي كتشوى حدثنا حناد بن السري yace malaminsa Hannad ibn Sari ya zantar da su wannan hadisin shi kuma Waki' ibn al-Jarrah ya zantar da shi ya zantar da su Hannad bin Sari wannan hadith hadithi shi kuma daga Sufyan daga Hakim ibn Jubair daga Ibrahim Ibrahim an-Nakhai daga Aswad radiyallahu an an Aisha radiyallahu anha qalat na Aisha take cewa ma ra'aitu ahadan kana ashadda ta'jilan lidh-dhuhri ban taba ganin wani da ya fi tsananin gaggauta yin sallar azhar a farkon lokacinta ba min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala min abi bakarin ko sama da sayyidina abi bakar wala min umara ko sama da sayyidina umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsananin gaggauta sallar azhar a farkon lokacinta haka sayyidina abubakar haka sayyidina umar na fata an gane wato a cikin wannan hadithin akwai hujja akan anna ta'jila bi dhuhri afdal wato gaggauta sallar azhar a yi ta a farkon lokaci shi yafi falala duk da cewa hadisin da'iful isnad qala wa fil babi an jabir sai dai hadisin ya samu wasu shawahid din wanda Abu Isa Tirmidhi yake cewa game da wannan babi na gaggauta sallar azhar a farkon makutarinta an samu hadisi ingantacce wanda Jabir ya ruwaito shi wannan riwaya ta ainihin wato jabir wato riwaya ce wadda imamu al-bukhari ya ruwaito ta akwai kuma wata ruwayar daga ainihin wato khabbab khabbab bin al-arat shi ma ruwaya ce wanda imam muslim ya ruwaice ta abu barzat al-aslami shi ma ya ruwaice ruwaya wanda imam al-bukhari da imam muslim da sun ruwaito ta ibn mas'ud shi ma yana da ruwaya mai ma'ana irin ta wannan hadithin wanda ibn maja ya fitar da wannan zaid bin thabit anas shi ma hadithinsa shaykhan shaykhaini bukhari da muslim sun fitar da shi abu wato jabir bin samura shi ma hadithinsa imam wato imam muslim ya fitar da ruwayar jabir bin samura da haka hadithin yana da goyon bayan wasu hadithai wa'inda suke ingantattu daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama duk da suke nuna cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama yana gaggauta sallar azahar a farkon makutarinta kuma wannan abu ne wanda yake babu saɓani a tsakankanin malamai akan mustahabbancin yin sallar azahar a farkon makutarinta in ka cire lokacin tsananin zafin rana da kuma lokacin hadari kamar yadda babban malami wato ibn qudama al-maqdisi a cikin littafinsa ainihin wato al-mughni mujalladi na ɗaya shafi na 433 yayi bayanin cewa malamai suna sun tafi akan mustahabbancin yin sallar azhar a gaggauta ta a yi ta da wuri kar a jinkirta ta sai fa in a lokacin da ana tsananin zafin rana ne lokacin bazara ina fata an gane qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadithu aisha hadithin na aisha radiyallahu anha hadithun hasanun hadithi ne hasan to amma gaskiya a cikin isnadin akwai hakim ibn jubair hakim bin jubair wa huwa mutakallamun fihi shi kuma malamai wasu sun yi maganganu a kansa wasu sun inganta shi wasu kuma suna ganin akwai rauni a tattare da shi da haka in akwai wata illa a cikin isnadin wannan hadithi to bai wuce ainihin wato hakim ibn jubair ba kamar yadda wasu malamai suka ambata wa huwa alladhi ikhtarahu ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma yin sallar azhar a gaggauta ta ayita da wurwuri farkon mukutarinta wannan shine wato malamai ma'abota ilimi tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su cikin tabi'ai duk akan haka suke qala ali ibn al-madini ali ibn al-madini yake cewa qala yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id al-qattan yace wa qad takallama shu'ba shu'ba ya ɗan yi tsokace fi hakim bin jubair game da shi wannan rawi hakim ibn jubair min ajali hadithi abin da yasa aka ɗan kawo suka ko aka ɗan yi maganganu a kansa saboda wani hadithi da ya ruwaito alladhi rawa wanda ya ce ya ruwaice shi an ibn mas'udin daga abdullahi dan mas'ud an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce man sa'alan nasa wanda ya roki mutane walahu ma yugunihi alhalin yana da abin da zai ishe shi kawai ya mai da roƙo ko bara sana'a yana da abin da zai wadatar da shi amma ya roƙi mutane zai zo ranar tashin alkiyama fuskarsa a yayyage babu nama kamar yadda akwai hadisai da suka yi magana da irin wannan ma'ana an gane ko ala yahaya yahaya ibn sa'id al-qattan yake cewa rawa lahu sufyan wa za'ida to amma shi wannan rawin hakim ibn jubairin akwai manyan malamai da sun yi ruwaya sun yi ruwaya daga wajensa kamar sufyan da kuma za'ida walam yara yahya bi hadithi ba'sa shi sa yahya bin sa'id al-qattan baya ganin wani laifi akan hadisin hakim ibnu jubair qala muhammadun muhammad wato ibnu ibra wato abunan ibnu isma'il al-bukhari yake cewa qadru ya an hakim bin jubair an yo ruwaya daga hakim bin jubair an sa'id bin jubair an aisha ta an annabi sallallahu alaihi wasallama fi ta'jil az-zuhr game da wato gaggauta sallar azahar an gane ko da aka hadithi ne wanda yake akwai shawahid wanda kamar yadda muka karanta wato duk wannan yana nuna cewa yin sallar azahar a farkon mukutarinsa shi ya fi falala ina fata an gane kaga kenan yin ta irin sha biyu da wani abu din nan ko kaga ashe jinkirta ta da yawanci wasu suka mai da shi ya zama sunna ba a yin ta sai bayan lokaci ya ja sosai wannan ba shi aka fi so ba gaskiya duk da cewa a hadisin karatun da muka karanta satin da ya gabata an gaya mana lokutan sallah farkon makutari karshen makutari amma yin sallah a farkon lokaci wannan yana da falala kwarai da gaske kamar yadda an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne yafi falala ya ce as-salatu ala waqtiha yin sallah da zarar lokacin ta ya shiga ina fata an gane قال حدثنا الحسن ابن علي الحلواني abu isa turmidi ke ce alhassan ibn aliyin alhulwani ya zantar da su wannan hadithin ana danganta shi ne zuwa ga wani gari da ake kira hulwan wani guri ne kusa da sha hulwan shi ne sai ake ce masa hulwani ala akbarana abdurrazzaq yake cewa abdurrazzaq ya zantar da mu wannan hadithi ala akbarana ma'amarun ce ma'amar ya zantar da mu an zuhuri daga imam zuhuri قال أخبرني أنس بن مالك يسي أنس بن مالك يا زن تدم ون حديثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر من زن الله صلى الله عليه وسلم يا صلى أزهر حين زالت الشمس ديدي lokacin da rana ta yi zawali farkon muku tari kenan da rana ta yi zawali manzo Allah zai tada sallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala abu isa abu isa tirmidhi ke ta hadha hadithun hadha hadithun sahihun wannan hadisi ne sahihi kuma a ibn maja ya fitar da wannan hadithi da al-imam al-bukhari da ibn maja duk sun fitar da ko akhrajahu al-bukhari afwan imam al-bukhari ya fitar da wannan hadithi wa huwa ahsanu hadithin shine hadithi mafi kyawu fi hadha al-babi da aka ruwaito a wannan babi wa fil babi an jabir a cikin wannan babin har wa yau an samu hadithi daga jabir babu ma jaa fi ta'khir adh-dhuhr fi shiddati har babin da ya zo na a iya jinkirtar da sallar azhar lokacin tsananin zafin rana idan rana ta fara yin zafi irin wannan lokutan da muke ciki wato lokacin da bazara ta yi bazara sosai za ka ga daidai wannan lokacin kamar sha biyu sha biyu da wani abu za ka ji ranar sai dai larura ce ke fito da mutum cikinta amma ta yi zafi sosai za ka kowa yana neman inuwa kowa yana neman guri mai sanyi sanyi ya zauna to a irin wannan lokacin an shiga irin wannan a iya jinkirtar da sallar azahar har zuwa lokacin da gari zai ɗan saki iska ta fara kadawa inuwa ta fara sauka to a daidai wanda lokacin sai a yi sallar azhar kaga kenan sunna a sallar azhar shine a yi ta a farkon mukutari sai dai in an samu kai cikin shiddatul har wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa wato wuta ta kai kuka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala cewa sashin tana cin sashi sai Allah maɗaukakin sarki ya ba ta izinin ta dinga numfasawa sau biyu a shekara to daga cikin numfasawar ne in ta numfasa shine wannan zafin da ake yi mutum ya rasa inda zai sa kansa dabba ma haganta ita ma ta shiga cikin wani yanayi mara daɗi ɗan adam shi ma ya rasa inda zai tsoma ransa to lokacin da wannan wutar jahannama take numfasawa ne da aka bata damar ta numfasa to a irin wannan lokaci sunna shine duk masallaci sai su juya kalandar lokacin sallar su in ana yin sha biyu da dan wani abu sai a ga cewa in an kai ta karfe ɗaya ko ɗaya da kwata lokacin a gari ya ɗan saki iska ta fara kadawa an fara samun inuwa eh to sai a mai da kalandar sallah ta koma karfe 1 da kwata ko karfe 1 da rabi ya danganta gwargwadon yadda aka ga ya kamata qala haddathana qutaybatu qala haddathana al-layth an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyab wa abi salama wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama idha ishtadda al-harru فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم أبو عيسى الترمذي كتشوى قتاد أو قتيبة بن سعيد يازن تدسوا أن حديث شيكما يتشي ليس يازن تدسوا لغا ابن شهاب ابن شهاب الزهري شيكما لغا سعيد بن المسيب لغا أبي واتو دا أبي سلمة لغا أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه يكتشى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan shaddal harru idan rana ta yi tsananin zafi fa abridu anis salati akwai ruwayar fa abridu bis salati to ku bari rana wasu suka ce bis salatin wannan ba'un din wato za'ida ce ziyada ce wato za'ida ce fa abridu salata kawai ku sanya ya sallah ma'ana ku bari wato gari ya danyi sanyi sai ayi sallah fa inna shiddatul harri min fayhi jahannam manzo Allah ya ce domin tsananin wannan zafin ranar to yana daga cikin hucin wutar jahannama na ba ta gane da aka ba daidai bane masallaci su zama kawai kamar wani wahayi ne aka ce ba canja lokaci kullun da kullun ba a la'akari da lokacin sanyi ba a lokaci da ba a la'akari da lokacin tsananin zafi ko bazara kullun lokacin su a ajiye yake ko ana buƙatar a gaggauta sun riga sun sa lokacin su lokacin sallar su kaza ne ko da kuma an ce a jinkirta ba sa jinkirta sai dai ladan ya kwalla muku kira ana wannan zafin haka za ku daure ku fito tun daga ga ladan ya kira ku to a irin wannan kaga in ana karanta ana fahimtar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam game da lokutan sallah to sai a dinga caccanzawa in an shiga wancan yanayin sai a zamanto ana dan jinkirta sallah in kuma wannan yanayin ya kau sai kuma a ci gaba da yin sallah a farkon lokaci mafhum wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da shi قال وفي الباب عن ابي سعيد وابي ذر وابن عمر والمغيره والقاسم ابن صفوان عن ابيه وابي موسى وابن عباس وانس قال وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقد اختار قوم من اهل العلم تاخير صلاه الظهر في شده الحر وهو قول ابن المبارك واحمد وإسحاق قال الشافعي إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له ألا يؤخر الصلاة في شدة الحر قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي قال أبو, أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أبرد ثم أبرد فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الديالسي قال أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي, أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فأراد بلال أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر قال حتى رأينا في التلول ثم أقام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيه جهنم فأبردوا عن الصلاة abu isa turmidi yake cewa a cikin wannan babi an samu hadithai daga sahabbai daban-daban waɗanda suke zama shahid akan hadithin da muka karanta a wannan babi akwai hadithin abi sa'id al-khudri wanda imam al-bukhari ya fitar da wannan riwaya ta abi sa'id akwai hadithin abi dharrin imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da ita akwai ainihin wato riwayar abdullahi ibn umar wanda shi kuma ibn maja da al-imam al-bukhari da ibn maja sun fitar da riwayar akwai riwayar mughira wanda imam imam ahmad ibn maja sun fitar da ruwayar mughira akwai ruwayar al-qasim ibn safwan imam ahmad ya fitar da ita da al-imam tabarani an abehi shi kuma daga mahaifinsa wa abi musa akwai ruwayar abi musa ruwayar abi musa ita kuma imamun nasa'i ya fitar da ruwayar wato abi musa duk da cewa ruwayar abi musa akwai rawi a cikinta wanda yake da'ifi an gane ko akwai amr ibn sahaban ruwayar nasa'i akwai amr ibn sahaban shi kuma da'ifi ne akwai ruwayar ibn abbasin ita kuma wanda albazar ya fitar da ita akwai ruwayar anas wanda imamun nasa'i ya fitar da ita wa qad ruwiya an umar an annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wata ruwaya daga umar shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama fi hadha game da wannan amma wala yasihu ruwayar bata inganta ba imam abu ya'ala ya fitar da wannan ruwayar da al'imamul bazzar a cikin ruwayar akwai muhammad ibn al-hassan ibn zabala shi kuma ya za'ul hadith an ce yana yin hadithan ƙarya da aka ruwayar da aka samu daga umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta inganta ba abu ya'ala ya fitar da ita da al-bazzar a cikin ruwayar akwai wani rawi muhammad ibn al-hassan ko ibn Husayn ibn al-Hasan ka ibn Zabala shi kuma an ce da'ifi ne ya zaul hadith hadithu abi hurairah qala abu isa abu isa yake cewa hadithu abi hurairah hadithin abi hurairah hadithun hasanun sahihun hadithi ne wanda yake hasanun sahihun cewa idan rana ta yi tsananin zafi a sanya ya sallah domin tsananin zafin rana daga hucin jahannama ne wannan hadisi ne sahihi hasanun sahihun akhrajahu jama'a jama'a wato da ashabu sunan duk sun fitar da shi wa qad ikhtara qaumun min ahli al-ilm ta'khira salati az-zuhr fi shiddati al-har haqiqa malamai ma'abota ilimi sun zabi wannan ainihin wato fatawa ta jinkirtar da sallar azahar a cikin lokacin bazara lokacin tsananin zafin rana wa huwa qawlu ibn mubarak wannan shine ra'ayin abdullahi ibn mubarak wa ahmad wa ishaq da ishaq bin rahuya kuma wannan shine ra'ayin abu hanifa qala shafi'i imam shafi'i yake cewa innamal ibradu bi salati zuhur ai inda ake sanyaya sallar azahar ma'ana inda ake bari sai rana ta yi sanyi sannan a yi sallar azahar iza kana masjidan yantabu ahluhu min al-bu'di wai idan masallacin ya zama mahalartansa daga nesa suke mahalartan masallacin daga nesa suke zuwa masallacin to imamu shafi'i shi yana ganin anan ne za a jinkirta sallah a bari sai rana ta yi sanyi saboda masu zuwa zuwa masallacin sallah daga nesa suke fa'ammal musalli wahadahu imamu shafi ya ce amma idan mutum shi shi kadai zai yi sallah wallazi yusalli fi masjidi qaumihi da wanda zai sallah a masallacin layinsu ko masallacin unguwarsu fallazi uhibbu lahu imamu shafi ya ce ni abinda na fi so a gare shi Allah yu akhira salata fi shiddatil har ko da ana wannan zafin ranar kada ya jinkirta sallah azhar yayi ta a farkon muktarinta shi imamu shafi yana da ra'ayin waɗanda suke tsallakowa daga nesa to su ne aka ce a sanya ya sallah in ya zamanto mamun masallacin daga nesa suke amma wanda shi kadai zai sallasa ko kuma a'a zai yi ta a cikin masallacin da ke kusa da shi na unguwarsu ko na layinsu to wannan ba imamu shafi'i baya ganin dacewar jinkirtar da sallar azahar sabida tsananin zafin rana ala abu isa abu isa turmi zai ce wa ma'ana man zahaba ila ta akhirin zuhur ma'anar malaman da suka tafi akan a jinkirtar da sallar azhar fi shiddatil harri a lokacin tsananin zafin rana huwa aula ra'ayinsu shi yafi wa ashbahu bil ittiba shi yafi dacewa da bin sunna shi yafi dacewa da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko shi can imamu shafi ya ce dama mashakka ce take ta sa aka ce a jinkirta to wanda shi kadai zai salla ko wanda yake kusa da masallaci ai babu wannan mashakka sai imam abu isa tirmidhi ya ce a'a abin da yafi dacewa da sunna shine lokacin tsananin zafin rana a jinkirta sallah har sai rana ta yi sanyi lokacin azahar an gane ko wa amma ma zahaba ilaihi shafi'i abu isa tirmidhi zai ce amma wannan ra'ayin na imamu shafi'i da ya tafi a kai annan rukhsata cewa wai sassaucin ya taƙaitu ne liman yantabu min al-bu'di ga wanda zai halarci sallar daga nesa wal mashaqqati 'ala nasi da kuma tsanani da wahala ga mutane fa inna fi hadith abi dharr ma yadullu ala khilafi ma qala shafi'i abu isa tirmidhi yace to in ka karanta hadisin abu zarrin a cikin hadisin abu zarrin akwai abin da ke nuni akan sabanin ra'ayin imamu shafi an gane ko wani hadithi ne na abu zar qala abu zarrin ga hadithin abu zarrin yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin tafiya fa adhana bilalun sai bilal yayi kiran sallah fa adhana bilalun bi salati zuhur bilal ya yi kiran sallar azahar faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzala ce ya bilalu abrid thumma abrid ya bilal bari rana ce sanyi ka kuma a wata ruwaya ya kuma dawowa ya ce ka kuma jinkirta ɗan kuma bari rana ta kuma yin sanyi shine thumma abrid bayan ya jinkirta ɗin sai ya kuma dawowa zai yi kiran sallah ko zai ta da ya kama manzala ya kuma ce masa abrid ka kuma bari rana ce sanyi sai imamu abu isa tirmidhi ya ce falaukan al'amuru da al'amarin haka yake alama zahaba ilaihi shafi'i akan abin da imamu shafi'i ya faɗa cewa idan mamu daga nesa suke su kaɗai ake musu afuwar a jinkirta sallah sai rana ta yi sanyi amma in mamu kusa da masallaci suke ko mutum shi kaɗai zai sallah shi wannan bai kamata ya jinkirta ba da haka abin yake kamar yadda imamu shafi ya faɗa lam ya kullil ibradi fi zalikal waqati ma'anan to da jinkirta sallah har rana ta yi sanyi a wannan lokacin da annabi ke tafiya tare da sabansa da ba shi da ma'ana lijitima'ihim fi safar domin duk suna guri ɗaya ne a halin tafiya suke an gane ko ai kaga ba magana cewa wani zai tsallako daga can wani zai taho daga wata unguwa ko wani zai taho daga nesa duk a halin tafiya ake amma bilal ya zo zai kira sallah manzo Allah ce dan jinkirta bari rana ce sanyi kaga ai anan babu maganar wani zai zo daga nesa shine imamu abu isa tirmidhi yana sake gaya maka cewa wancan ra'ayin na imamu shafi'i ya saba wa ma'anar hadisin ina fata an gane shi yasa da yawa malamai suka ce ba ma baya baya ta kalilanci da mazhaba shi yasa wasu suka ce ba ma shafi'iyya yake ba domin ka'ida za ga duk wanda yake bin wata mazhaba in an zo wata matsala duk yanda zai yana kokari ya goyi bayan mazhabar su to kaga shi ana jingina masa shafi'iyya amma gashi yana ya yi hannun riga da imamu shafi'i har ma yana kafa hujjar cewa inda haka ne to da lokacin da annabi ya tafiya da sahabbansa duk suna haɗa guri guda to da kamata ya yi bilal yana zuwa zai kira sallah sai a bashi dama ya kira amma sai annabi ya ce jinkirta bari rana ce sanyi ya kuma zaburowa zai kira sallah ce bari dai rana ce sanyi to inda haka ne to da jinkirtawar rana ce sanyi ya zama ba shi da ma'ana domin duk waɗanda za su yi sallah suna cycle suna guri ɗaya ko kun fahimci wannan wa kanu la yahtajuna an yantabu min al kaga duk sahabban suna guri ɗaya ba su da bukatar cewa za su halarto ne daga nesa قال حدثنا محمود بن غيلان yace Mahmud bin Ghailana ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma yace Abu Dawud da Dayalisi ya zantar da su shi kuma yace Shu'ba ya zantar da su daga Muhajir Abil Hasan wato At-Taymi shi kuma daga Zaid ibn Wahab Al-Juhani kenan an Abi Dharr daga Abi Dharr Al-Ghifari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin ga hadithin ya kuma kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana halin tafiya wa ma'ahu bilalun tare da shi da sahabbansa da bilal fa arada bilalun an yuqima a wata ruwaya ta bukhari fa arada bilalun an yu'adhdhina bilalu sai nufin zai kira sallah a wannan riwaya kuma bilal yayi nufin zai tada iqama fa qala sai manzo Allah ya ce abrid bari rana ce sanyi thumma arada an yuqima ya kuma tahowa ya zai kira sallah ko zai tada iqama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abrid fi zuhur manzo Allah ya kuma cewa bilal bari rana ce san tai sanyi kafin a tada sallah azhar qala hatta ra'ayna fai'atul ya ce har sai da muka ga inuwar tudun ƙasa ko tudun yashi a tullul wato tudun ƙasa ko tudun yashi wannan shine tullul kaga in wato ranar ta yi sanyi za ga ya fara ba da inuwa ya ce to har sai da muka ga inuwar inda yake da tudu na ƙasa ko rairayi sai mu ga ya ba da inuwa har sai da aka zo wannan lokacin sun ma'aƙama sannan bilal ya tada iqama fa salla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla to bayan an yi salla fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa an gane ko yake cewa inna shiddatal harri min fayhi jahannam lalle tsananin zafin rana yana daga hucin jahannama fa abridu anis salati da ku bari rana ce sal tai sanyi kafin ku yi salla mafhum قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أبو عيسى الترمذي كتاب أن حديث حسن صحيح إمام البخاري يفتد شيد إمام مسلم ده إمام أبو داود باب ما جاء في تعجيل العصر babin da zai yi bayani akan ita ma sallar la'asar a yi ta a farkon lokacinta a gaggautar da ita ala haddathana qutaybatu ala haddathana lay haddathana layth an ibn shihab an urwa an aisha radiyallahu anha أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها قال وفي الباب عن أنس وأبي أرواح وجابر ورافع بن خديج قال ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق abu isa tirmidhi yake cewa haddathana qutayba shi kuma yake cewa haddathana lays shi kuma daga ibn shihab daga urwa daga nana aisha radiyallahu anha nana aisha take cewa annaha qalat tace salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-asra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar la'asar wash-shamsu fi hujratiha wash-shamsu ay daw'u shams hasken rana yana haskawa cikin ɗakinta hasken rana yana haskawa cikin ɗakinta lam yadhharil fai'u min hujratiha inuwa bata ɗaukaka ba bata ɗaukaka ba daga ɗakinta saboda an ce ɗakunan ko gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da girma sannan katangar ba ta da tsayi da haka sai ya zamto a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar la'asar na aisha tana ba da misalin lokacin da annabi ya sallar la'asar sai ta ce wa shamsu fi hujrati a lokacin ranar hasken ranar yana haska cikin ɗakinta ita na aisha lam yadhhar al-fai'u ay lam yartafi'u al-fai'u ma'ana inuwar bata daga ba min hujrati ha daga ɗakin nata mafhum yawa min hujrati alal jidari sharqi suka ce a garu ko bangon gabas mahudan rana ma'anar wannan hadisin dai at-tabkiru bil asr fi awwal waqtiha wannan hadisin shi ma yana fa'idantar da yin wato yin sallar la'asar da wururu a farkon lokacinta lokacinta yana shiga ita ma a sallace ta ala wa fil babi an anas imam abu isa tirmidhi ya ce a cikin wannan babi an samu hadisi daga anas wanda imam al-bukhari imam muslim abu dawud da imam an-nasa'i da ibnu majah duk sun fitar da shi wa abi arwa akwai hadithi da aka samu daga abi arwa shi kuma hadithin abi arwa al-imam al-bazzar ya fitar da shi wa jabir akwai hadithin jabir imam bukhari da imam muslim sun fitar da shi wa rafi'u bin khadijin haka hadithin rafi'u bin khadijin shi ma imam bukhari ya fitar da shi imam muslim ya fitar da shi qala wa yurwa an rafi' yace ana kuma ruwaitowa daga rafi' ibn khadij aidan an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'khiri salati game da wato hukuncin jinkirta sallar la'asar ma'ana an samu wani hadisin daga rafi'u bin khadijin da yake nuna annabi ya jinkirta sallar la'asar wala ya sihu amma hadisin da ya nuna cewa a jinkirtar da sallar la'asar bai inganta ba domin hadisi ne wanda addara kutuni ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa da'iful isnad isnadinsa da'ifi ne afhum ala abu isa abu isa yake cewa hadithu aisha حديث عن عائشة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره بعض أهل العلم wannan shine hadithin da wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi suka zaɓi abin ma'anar hadisin a fatawoyinsu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam minhum umaru daga cikin su akwai umar wa abdullahi bin mas'udin wa aishatu wa anasun cikin sahabbai wannan dukkaninsu sun tafi akan sallar la'asar ita ma a gaggauta ta a yi ta a farkon lokacinta ya fi falala wa gairu wahidin min tabi'in da kuma tabi'ai da dama ta'ajilu salatul asr duk sun tafi akan gaggauta sallar la'asar wa karihu ta'khiraha kuma sun karhanta a jinkirta sallar la'asar wa bihi yaqulu abdullah ibn al-mubarak wannan shine fatawar abdullah ibn al-mubarak wa shafi'i da imam shafi'i wa ahmad wa ishaq ba su kaɗai ba wannan ita ce fatawar lait ibn sa'ad imamul auza'i da ahlul madina wa gairuhum da wasu cikin malamai dukkan su sun tafi akan cewa sallar la'asar ita ma a gaggauta ta kada a jinkirta ta qala haddathana ali ibn hujrin qala haddathana isma'il ibn ja'far an al-ala ibn abd arrahman annahu dakhala ala anas ibn malik fi darihi bil basra hina sarafa min az-zuhri wa daruhu bi janbi al-masjid فقال قوموا فصلوا العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أبو عيسى الترمذي كتشوى حدثنا علي بن حجر يتي علي بن حجر يا زنتر da mu wannan hadithin shi kuma yace Isma'il ibn Ja'far ya zantar da su hadithin daga Ala ibn Abdurrahman Ala ibn Abdurrahman shi kuma yake cewa annahu dakhala ala Anas bin Malik Ala ibn Abdurrahman yace ya shiga wajen Anas dan Malik radiyallahu an fi darihi bil Basra a gidansa da ke garin Basra hinan sarafa min az-zuhri lokacin da shi Anas ya dawo daga sallar azhar wa daruhu bi jambil masjidi kuma gidansa yana gefen masallaci ana dawowa fa qala sai ce qumu fa sallu al asra sai ce ku tashi mana ku yi sallar asr ku tashi mu yi sallar asr qala fa qumna a wata ruwaya sai suka ce ai mun yi sallah ku tashi mu yi sallah kawai yace musu sai suka ce ai mun yi sallah ba azhar ba sai ce a'a ba azhar ba ku tashi mu yi sallar asr fa qumna sai muka tashi fa sallaina muka yi sallah falamman sarafna da muka idar da sallah sai ƙala ya ce sami'itu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙul anas ɗan malik ya ce na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tilka salatul munafik ai salatul asirin lati ukhirat ilal isfirari kenan sallar la'asar ɗin da aka jinkirtar da ita ba ita da wuri ba har zuwa lokacin da rana ta yi dishi-dishi ta yi fatsi-fatsi wannan ita ce sallar munafiki tilka salatul munafiki wannan irin sallan munafiki kenan ya jilisu zai zaman sa yayi ta kasuwancin sa yayi ta hira yayi ta sabgogin sa yarqubu shamsa yana jiran rana ta kusa faduwa hatta idza kanat baina qarnay shaytan har sai ya ga rana tana dab da faduwa shine baina qarnay shaytan ta ta kasance tsakanin kahonnin shaytan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ainihin rana in za ta hudo tana hudowa ne akan kahonnin shedan in za ta faɗi tana faduwa akan kahonnin shedan shi yasa lokacin hudo wata aka hana nafi aka hana yin sallah domin lokaci ne da masu bautar rana suke mata sujada sannan lokacin faduwarta tana faduwa ne akan kahonnin shedan shi ma a lokacin annabi ya hana yin sallar nafila dan kada a dace da masu bautar rana su ma lokacin suna yi wa rana sujada da haka lokacin dab da faduwar rana fana ƙara arba'an munafiki sai a wannan lokacin ya ga rana ta fara dishi dishi ta fara disashewa za ta faɗi sai ya maza maza ya tashi fana ƙara arba'an sai ya ƙoton kurciya ya raka a hudu la yadhkurullaha fiha illa qalilan ba zai samu damar ambatan Allah ba da yawa a cikin sallah sai dan kaɗan saboda dama lokacin ya ƙurace sosai da haka in ruku'unsa ba zai zikiri ba sosai sujadarsa ba zai zikiri ba sosai da sauransu قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتا هذا حديث حسن صحيح وانا حديثي حسن صحيح wato wanda imam muslim ya fitar da shi da imam abu dawud da imam nasa'i amma wannan ra'ayin ya saba wa ahnaf ahnaf su suna da ra'ayin a jinkirtar da sallar asr amma wannan hadithin kuma raddi ne akan mazhabin ahnaf na fata an gani babu ma jaa fi ta'khir salati al-asr babin da zai yi bayani game da jinkirtar da sallar la'asar قال حدثنا علي بن هجر قال حدثنا إسماعيل بن أولية عن أيوب عن ابن أبي عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للأسر منه قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل بن ابن ألية عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة نهوه ووجدت في كتابي أخبرني علي بن هجر عن إسماعيل ابن إبراهيم عن ابن جريج قال وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إسماعيل بن ألية عن ابن جريج بهذا الإسناد نهوه وهذا أصح mama abu isa tirmidhi yake cewa aliyu bin hujr ya zantar da su wannan hadisi shi kuma yace isma'il bin ulayya ya zantar da su daga ayyub daga ibnu abi mulaika shi kuma ibnu abi mulaika yace daga ummi salama radiyallahu anha ummu salama qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashadda ta'jilan lidh-dhuhri minkum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi gaggawar yin sallar azhar fiye da ku manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fi tsananin gaggauta sallar azahar fiye da ku wa antum ashaddu ta'jilan lil asri minhu ku kuma kun fi gaggawar wato gaggauta sallar la'asar fiye da shi sai malamai suka ce to ai a wannan hadisin su kasu aka yi ba yabo ba annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana kun yi koyi da shi a wata sunnar kuma kun bashi a wata sunnar a sallar azahar kuna jinkirtawa shi kuma gaggautawa yake a sallar la'asar ne kuka yi daidai da shi kuna gaggautawa kamar yadda yake gaggautawa shi sa wasu malaman suka ce wannan hadithin babin ba wai hujja bane na jinkirtar da sallar la'asar domin dukkan hadithan da ka duba in ka karanta su hadithan da duk Abu Isa Tirmidhi yayi shawahid da su in ka bi su zaka suna nuna cewa ana yin sallar la'asar a farkon mukutari akwai hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam wani cikin sahabbai ya ce muna yin sallar la'asar da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikinmu ya koma can awali rana ba ta faɗi ba awali suka ce ya kai wajen mil hudu daga cikin garin madina akwai kuma wanda ya ce yana komawa zuwa inda yake wajen tafiyar farsa ke biyu rana ba ta faɗi ba na fata an gane to wannan duk yana nuna maka kenan sallar la'asar a farkon makutarin ta ake domin lokacin da za a ce ɗaya daga cikinsu an yi sallah ya kama hanya a kafa tiryan tiryan ya yi tafiyan mil hudu amma har yanzu rana tana nan da haskenta rana a raye ba ta faɗi ba wannan ya nuna maka cewa ana yin sallar la'asar a farkon makutari mafhum ala abu isa wa qad ruwiya hadha al-hadith an isma'il ibn ulayya an ibn jurayj an ibn abi mulaika an ummi salama nahawu wa wajattu fi kitabi akhbarani ali ibn hujr yace a cikin littafi na sai na samu akhbarani ali ibn hujr ba akhbarana ba an isma'il ibn ibrahim an ibn jurayj wa haddathana bishr bin mu'adh al-basri qala haddathana isma'il ibn ulayya an ibn jurayj bi hadha al-isnad nahwahu wa hadha asahhu babu ma jaa fi waqti al-maghrib babun da zai bayani game da lokacin sallar magriba قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارد بالحجاب قال وفي الباب عن جابر والصنابه وزيد بن خالد وعنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب وابن عباس وحديث العباس قد روي موقوفا عنه وهو صح والسنابهي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أبي بكر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تعجيلها وكرهوا تأخيرها حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل وهو قول ابن المبارك والشافعي أبو عيسى الترمذي يكتشوا حدثنا قتيبة yace Qutayba ya zantar da mu wannan hadithin shi kuma yace Hatim ibn Isma'il ya zantar da su daga Yazid ibn Abi Ubaid al-Aslami an gane ku Hatim ibn Ismail al-Madani kenan al-Kufiyul Asl yana daga cikin rijalul kutubus sita Hatim ibn Ulayya yana daga cikin rijal na al-kutubus sita daga Yazid ibn Abi Ubaid al-Aslami daga Salama ibn al-Akwa radiyallahu anhu yake cewa kada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli al-maghriba yana yin sallar magariba ne iza garabata shamsu da zarar rana ta faɗi shi yasa yin sallar magariba rana tana faduwa mujma'un alai wannan abu ne wanda malamai sun ijma'i akan haka iza garabata shamsu wa tawarat bil hijab wannan wa tawarat bil hijab tafsirin garabata shamsu kenan wa tawarat bil hijab ta buya ma'ana rana ta faɗi kenan da haka sai suka ce tafsiri ne na jumlar farko idza garabatis shamsu wa tawarar bil hijab tafsiri ne na idza garabatis shamsu ala wa fil babi an jabir yace a cikin wannan babi an samu hadisi daga jabir wanda imam ahmad ya fitar da shi was sunabihi akwai ruwayar sunabihi shi kuma sunabihi ba sahabi bane bai ji hadisi ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin zaid bin khalid wanda imam addara kutsin ya fitar da shi akwai hadithin anas wanda imam ahmad ya fitar da shi akwai hadithin rafi ibn khadijin wato hadithin anas imamu ahmad da imamu abu dawud sun fitar da shi hadithin rafi ibn khadijin imamu bukhari imam muslim sun fitar da shi wa hadith wato abi ayyuba abi ayyuba al-ansari hadithin abu ayyuba al-ansari wato imam ahmad imam abu dawud abu abdullahi al-hakim an-naisaburi su suka fitar da shi akwai hadithin ummu habiba da abbas ibn abdul muttalib ibn majah ya fitar da su ya fitar da shi wa hadithul abbas kadur wuya mawqufan hadithin al abbas bin abdul muttalib hadithi ne mawqufi zuwa ga shi abdullahi zuwa ga shi al abbas bin abdul muttalib wa huwa asahu kuma shi yafi inganci was sunabihi shi kuma sunabihi lam yasma min annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da suhuba da aka bai ji hadisi ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sahibu abubakar wato sahabin wato sahibin sayyidina abubakar ne radiyallahu anhu qala abu isa abu isa tirmidhi ke cewa hadithu salama ibn al-aqwa hadithun hasanun sahihun hadithun salama ibn al-aqwa hadithi ne hasanun sahihun rawahu al-jama'a illa an-nasa'i al-jama'a sun fitar da hadithin gaba ɗayan su banda imamun nasa'i wa huwa qawlu akthar ahli al-ilmi kuma wannan shine kaulin mafi yawan malamai yin sallar magariba ita ma a farkon lokacin ta rana na faduwa a tada sallar magariba min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kama daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su min tabi'ina daga tabi'ai dukkanin su ikhtaru ta'jila salatul maghribi sun zabi gaggautar da sallar magariba a farkon lokacinta wa karihu ta'khiraha sun kuma karhanta jinkirta sallar magariba hatta qala ba'd ahli ilmi har ma wasu daga cikin malamai ma'abota ilimi suna ganin laysa li salatil maghribi illa waqtun wahidun sallar magariba lokacinta kwaya ɗaya ne tak shi sa aka samu sabani duk da cewa qaulun al-aktharuna mafi yawan malamai sun tafi akan sallar magariba ita ma tana da wakata ne lokuta guda biyu ne ba lokaci ɗaya ba wai saboda lazumtar yinta a farkon makutare da kuma hadithin jibril su malaman da suke ganin sallar magariba lokacin ta guda ɗaya ne shi yasa kamar yadda muke karanta a fiqhun malikiya suka ce ita sallar magariba wato qadru ma tusallafi ba'da shuruɗiha wato bayan sharaɗanta to lokacin da aka sallace ta kawai shine lokacin ta ba ta da wani lokaci guda biyu farkon makutari da ƙarshen makutari wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai saboda yanda ake so a lazumci yinta a farkon makutari shi yasa wasu daga cikin malamai ma'abota ilimi suka ainihin wato zaɓe a gaggauta ta kuma suka karhanta jinkirta ta har ma wasu cikin malamai suke cewa ba ta da lokaci sai guda ɗaya kuma sun tafi wa zahabu ila hadithin nabi sallallahu alaihi wasallam sun yi hujja da hadithin wato a hadithin hadithin da ke cikin wannan babi wato hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama a hadithin da muka karanta wancan satin haithu sallabihi jibril hadithin da jibrilu alaihi salam ya zo ya sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam amma gaskiya kaulin al-aktharuna sun fi hujja sun fi dalili cewa tana da lokuta guda biyu farkon mukutari da karshen mukutari saboda akwai hadithin shi wannan babin da kuma hadithin rafi ibn khadijin akwai hadithin rafi ibn khadij wanda imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da shi akwai hadithin uquba ibn amir imam ahmad da imam abu dawud sun ruwaito shi imam shafi'i ibn al-mubarak duk suna daga cikin malaman da suka tafi akan cewa laysa laha waqtun illa waqtun wahid duk suna cikin wanda suka ce sallar magariba lokacin ta guda ɗaya ne amma al-aktharuna mafi yawan malamai sun ce tana da lokaci guda biyu su ma sun yi hujja da hadithin abdullahi ibn amr wanda imam muslim ya fitar da shi da hadithin abi musa al-ash'ari shi ma imam muslim ya fitar da shi wa huwa al-haqqu kuma gaskiya wannan ita shi wannan ra'ayin shine yafi zama gaskiya cewa ita ma tana da lokaci guda biyu farkon makutari karshen makutari suka ce domin shi hadithin da wa'ancan suka kafa hujja da shi na cewa sallar magariba lokacin ta guda daya hadithin jibril hadithi ne da a makka abin ya faru su ko nan hadisan guda biyu da muka karanta na Abdullahi bin Amr da Abi Musa al-Ash'ari hadisai ne a Madina da haka sai suka ce waɗannan hadisan guda biyu mutaakhirani su ne suka zo daga ƙarshe sannan mutadamminani suna wato sun kunshi li ziyada sun kunshi wani ƙari shi hadisin Jibril na farko a Makka abin ya faru kuma ya zo da maganar lokaci guda ɗaya hadisan Abdullahi bin Amr da Abi Musa al-Ash'ari su kuma a Madina abin ya faru kuma sun zo mana da ƙarin ilimi sun ce akwai farkon mukutari akwai ƙarshe da haka al'aktaruna mafi yawan malamai suka ce sallan magariba ita ma lokacin ta guda biyu ne farkon mukutari da ƙarshen mukutari kamar yadda kowace sallah take na fata an gani ana da lokaci an ƙara ma to insha Allah sai mu tashi babu ma ja a fi wakacin salatul isha insha Allah al'akhirah binda mawa karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana ta subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah amin